لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وأن يتي أمتي يا أورمتي شيء سكيتا saki daya ko biyu sai ta je ta yi wani aure sai ta dawo hannun shi igiya nawa ke hannunsa eh sakin na dahina nan a wajen malikiya ba to in saki uku ne fa za a dawo sabuwa sai imamu abu hanifa ya ce in kuwa zai wanke uku mai zai hana ya wanke daya duk wayannan matsaloli ne ijtihadiyat akwai matsalar tana gaba insha Allah wannan yace to ina son nayi karatun hadisi yadda zan iya gane sahihi da menene yayi sahihi ko yana so ya karanta karatun hadisi yayi zai yayi ne ya koma makaranta to wayannan su ne matsaloli guda biyu da muka ce an muce a gurguje ban sani ba ko ji nake kaman ba fassara su ko qala malikun wa laysa ala hurrin ay yastardi al ibnihi wa huwa abdu qaumin akharina wai mutum ɗa yana da matarsa baiwa ce ɗan da ta haifa yana bin na mallakan waɗanda suke mallakan ta ne to wannan ɗa uban nashi ba wajibi ba ne ya ciyar da shi ba sai in ya ga dama ba wala ala abdin an yunfika min malihi ala ma yamliku sayyiduhu illa bi izni sayyidihi bawa kuma yana mallakar dukiya ba shi da iko ya ciyar da dukiya sai da izinin ubangidansa wanda yake mallakarsa su ne nake jin kaman a gurguje aka wuce wajen babu ma ja fi iddatil amati min talaqi zawjiha babin da yazo na iddar baiwa daga sakin da mijinta yayi mata mijinta da ne ita kuma baiwa ce ya sake ta to ya za a yi hala ya haya hala malikul imamu malik ya ce al'amru inda na fi talaƙil abdil ama ya ce yadda al'amarin yake a wajenmu shi ne in bawa ya saki matarsa ita ma baiwa iza tallaka hawa hiya amatu ya sake ta tana cikin kangin bauta sun ma'atakat ba'adu ba'adu ba ba'ada ba ba'adu sai aka ‘yanta ta ta zama ya fa'iddatuwa iddatul ama iddan da za ta yi iddan baiwa za ta yi don lokacin da aka sake ta tana mai tana baiwa la yughayyiru iddataha itquha wai yancin da aka bata baya canza iddanta saboda lokacin da iddan ta kawo kanta tana baiwa kanat lahu alaiha raj'atun aw lam yattaqul lahu alaiha raj'a la tantaqilu iddatuha ko da yana da komai ko ba shi da komai iddata ta ba za ta canza ba قال مالك imam malik ya ce wa mislu zalika alhaddu ya ce kamar yadda yan tata da aka yi bai canza iddanta ba haka in haddi ya hau kan bawa ko baiwa to yaya za a yi ya kawo al'abdi sun mai a ciku ba'ada an ya ka alaihin haddu bawa ne haddi ya hau kansa sai kuma aka zo aka yanta shi ya ce ai haddin ya riga ya yancin shi sa haddin da za a yi mishi haddin bayi za a yi masa فإنما حده حد عبد قال مالك والحر يطلق الأمة ثلاثا لا يسكي بيوة ما تسسكي أكو وتعتد بحيضتين ذات إدى لهيلا بيو والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء bawa kuma ya saki matarsa ita ɗaya ce za ta yi idda da menene haila uku ko jini uku to ƙuru'in din in ba tsaya tsaya ce tsarki uku sha ce tsarki uku ko jini uku tunda malaman duk sabani su yakan alƙuru'u alƙuru'u din alƙar qala malikun fi rajuli takunu tahtahu al'amatu mutum yake auren baiwa thumma yabda'uha fa yu'tikuha yana aurenta tana baiwa sai kuma ya saye ta ta zama mallakarsa sai kuma ya yanta ta innaha ta'taddu iddatal amati haidataini yace za ta yi iddan bayi ne haila biyu shikenan ko tsarki biyu ma lam yusibha matikan bi sadu da ita ba lokacin da ya yanta ta din fa in asabaha ba'da milkihi iyaha bayan da ya mallake ta ya yanta ta shi sadu da ita qabla itaqiha ka ya sadu da ita kafin ya yanta ta lam yakun alaiha illa istibra'u bi haidati ba abinda za ta yi shi dai istibra'i da haila daya ala inda almadaniyina ala mazhabil madaniyina kenan ba wai mujma'un alaihi bane malaman madina su ne suka yadda malikiya kenan in an ce madaniyina malikiya kenan an ce kufiyina ahnaf kenan in an ce ahlur ra'i kuma ahnaf kenan
باب باب جامع عدة الطلاق
ga yanda iddan saki take ala haddathani yahya an malik an yahya bin sa'id wa an yazid bin abdullah ibn qusayt allaysi an sa'id bin al-musayyib annahu qala yati qala umar bin al-khattab سيدنا عمر رضي الله عنه يجي أي امرأة قلقت فهاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها إمام مالك كما مسألة من تنا دا إير ركتشي تنا دا إير ركتشي كأن تو أما يدي صاروا أبي سيد يزمو أنفهم أبن ديكي نفي yace mutum ne imra'atin tulliqat fahadat haidatan aw haidatayn an sake ta sai ta yi haila ɗaya ko biyu ثم رفعتها حيضتها sai kuma haidar ta dauke mata jini kuma fa innaha tantaziru tis'ata ashhurin yace za ta yi tsokaci wata tara fa in bada biha hamlun fa zalika in ciki ya bayyana to shikenan sai ta haifi dan da ke cikin ta wa illa bayan wata tara din ciki bai bayyana ba sa'annan kuma jini bai zo ba اعتدت بعد تسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت an fahimta da hayar ta ɗauke zuci za ta jira wata tara wata tara ɗin in an samu cikin wata tara ɗin an ga alaman haila ta alaman ciki ta to tana da ciki kenan in ba ta da ciki kuma to ya za ta yi yanzu ciki alaman ciki bai bayyana ba jini bai zo ba gashi ta yi tsokaci wata tara ya ce sai ta yi idda da wata uku saboda duk macin da haila ta ɗauke mata ko dai tana da alaman aisa ba jini ko tana da al'abjini ko kuwa musariba akwai shi kokonto a cikin al'amarinta to shi ne imam maliki tsara ga yadda za ta yi filla-filla insha Allah ala haddasa ne an malikin an yi hayabin sa'idi an sa'id bin musayib annahu kana yaqulu at-talaqu lirrijal wal 'iddatu lin-nisa'i hadha shay'un wadih ko la yahtaju ila kalamin kaseer ko
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سعيد بن المسيب يتشي عدة المستحاضة سنة وي وتشتكي دجين توتا عدة تشكرا ذاتي شي سكا شي أي إن لم تميز بين الدمين بلا خلاف amma in tana iya bambanta tsakanin jinin haila da jinin cuta to ai wannan ba shi ta zauna shekara ba in ta ga wannan jinin jinin haila ne da shi za ta yi aiki in ba jinin haila bane da shi za ta yi aiki an fahimta ya sa maganar sa'id musaib shekara za ta yi din nan yana bukatan ƙarin bayani in ba ta don duk mace ko dai ya zamo tana iya bambanta tsakanin jinin haila da jinin cuta ko ko a'a ba ta iya bambantawa in ya zama ba ta iya bambantawa ko tana da al'ada ko yanzu ta fara hailan she rikici ya shigo cikin hailan to da she manzon Allah ya ce mata mace ce ta fara haila ba ta da al'ada kenan balle ta san cikin wata kwana nawa take yi tana farawa sai har sai ta hadu da larura jinin yake daukewa to ya za a yi shi manzo Allah ya ce duk macin da take iya bambanta tsakanin jinin haila da jinin cuta sai ta yi aiki da iliminta wannan ta tabbatar da wannan jinin haila ne to she ta dakatar da komai ya canza daga wannan jinin istihaza ne she ta saki she ta yi wanka ta yi sarki ta yi komai da komanta tana iya bambanta tsakanin jinin haila da jinin al'ada wannan ba ta iya bambantawa amma ta san al'adanta shekarar ta goma sha biyar ko ashirin goma tana haila ta san kwana nawa ne take ta gama an fahimta she ta hadu da larura ɗahadar laruran jini ya zo baya ɗaukewa kuma ba ta iya bambanta tsakanin jinin haila da jinin istihaza to sai ta yi aiki da al'adar ta kwana nawa take in ya kai yanke shi in ya kai sai ta yanke ta ci gaba da ibadanta to yanzu ta fara hailar ba ta iya bambanta jinin haila da jinin istihaza kuma ba ta da al'ada ya za ta yi sai manzo Allah ce Allah ya sani ya shaida zaki yana haila ko kwana shida ko kwana shida ko bakwai alaisa kazalik duk sa'an da wata ya tsaya shi ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai wanda kika zaban makanki in kika dakatar da sallah cika kwana shida ko bakwai shi ki wanka ki sallah ki ci gaba da ibada ki har sabon wata aka ce kowane wata haka za ta yi farkon wata za ta yi tsakiya za ta yi karshe za ta yi manzon Allah ya bayyana musu wannan duk sa'an da mace bata dauki tsarin da manzon Allah ya bayyana fata ba za ta shiga cikin wahalhalu a cikin an fahimci wayannan matsaloli guda uku mace ce ta fara haila aka ce ta fara haila tana da al'ada eh ba ta da al'ada tana iya bambanta jinin al'ada da jinin istihaba babu to sai ta hadu da larura jinin yake tsayawa to ya za ta yi to manzon Allah ya faɗa miki ce Allah ya sani cikin iliminsa kina al'ada za ki haila kwana kaza saboda galibin hailan mata yana yi ne kwana shida ko bakwai ba haka bane ba mafi yawanci yakan zo kasa da haka yakan zo sama da haka to manzon Allah da kai shi ya ce Allah ya sani ya shaida za ki haila kwana kaza duk wata sai ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai yana cika in ka zaba maka kwana shida manzon Allah ya baki garanti in ka zaba maka kwana bakwai manzon Allah ya baki garanti sallallahu alaihi wasallama duk sa'an da kika yi wannan addinin ki yayi in kika zo lahira Allah ya tambaye ki ce manzon ka ya faɗa mana shi ka aiko ya karantar da mu shi ya karantar da ni kuma maganarsa na ɗauka ne ba haka bane ba ba ya ce wa ma sahha anhu min hadithin fadin bihi da'u kulla qawlin inda qawli muhammadin fama aminu fi dini yace sa'adatuna mashrutatun bittiba'ihi wa man hada anhu fai asu min falahi shikenan ta farko kenan ta biyu ta saba yin al'adan ta saba yin hailan shekaru nawa suna da kwana kaza take ta gama kwana kaza take ta gama da wannan larurar ta zo sai manzo Allah ce sai ki riki al'adanki lokacin na cika sai ki wanka ki sallah ki dabu da jinin yayi ta zuwa ran da Allah ya zo ya dauke shi kenan ita ma nata an gama da ita kenan to sai kuma wacce take da me guda uku ne wacce take bambanta tsakanin jinin haila da jinin istihaza tana da ilimi shi manzo Allah ce ki yi aiki da ilimin da Allah ya baki ba za a taba zamowa daidai mutum na da ilimi ko kuma jahil ilimi da jahilci ba za su taba zamowa daidai ba fa kina da ilimi Allah ya sanar da ki ya baki kina fayyace kina bambanta tsakanin jinin haila da jinin istihaba yace sai ki aiki da ilimin da Allah ya baki in kika wannan jinin jinin haila ne sai ki tabbatar da haila ya zo in kika ga jini ya canza kika tabbatar sai ki yanke ki wanka ki sallah ki rabu da jini ya ta zuwa kafin da Allah zai zo ya dauke miki wannan larura an fahimci wannan haka manzon Allah ya faɗa musu eh shi yasa zancen al-mustahadatu shi yace ta yi me iddatul mustahadha sana wacce take da jinin istihada sai iddar ta zo yace za ta zauna shekara sai malamai suka ce in ba ta bambanta tsakanin jini in tana bambanta tsakanin jini da ta ga bambanci sai ta yi aiki ta yi ibadanta an fahimta kala ya haya قال وقال مالك الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها yace yadda al'amarin yake a wajenmu mace tana haila lokacin da mijinta ya sake ta sai hailar ta ɗauke jinin ya daina zuwa annaha tantaziru tis'ata ashhurin za ta yi tsokaci wata tara za ta yi jira wata tara fa in lam tahid fihinna a cikin wata tara din in haila bai zo ba itaddat thalathata ashhurin ta tashi daga masu masu idda da jini ta koma masu idda da wallahi ya istamina min waɗanda ba sa jini in hailarsu wata nawa ne wata uku kenan waɗanda ke jini kuma fa jini ko tsarki abinda yake nufi kenan fa in haɗar kabla an tastakmila al'ashurin salasa bayan ta yi jiran wata tara ta ga babu jini to yanzu ta tashi daga idda na jini za ta koma idda na wata uku kenan to cikin wata uku din sai kuma haila ta sake dawowa istaqbalatil haida haid ce ta bar wancan idda da watanni uku din ta komo idda da idda da jini abinda imam malik yake nufi kenan mace ko ta zamo za ta yi idda da haila saboda tana haila ba za a yi lissafin wata uku ba a'a jini ne ko sarki ko ko a'a ba ta jini hai idda ta za ta yi wata uku ne ko kuwa a'a akwai kokwanto cikin al'amarinta an samu kokwanto cikin al'amarinta ta yi wata tara ɗin ba jini ba ciki kuma ita mai haila da to an samu shi sa aka ce sai ta yi jira wata tara tukunna in ba alaman ciki ba jini kuma sai ta yi idda da wata uku a cikin watanni uku ɗin in haila ta zo sai ta dakatar da haila da wata uku ɗin ta yi idda da wata uku ɗin ta yi idda da mai jini jini ko tsarki abin da yake nufi kenan in tana cikin wannan sai hailan kuma ta dauke sai ta yi idda da watanni in tana cikin wata da biyu ko na uku sai hailan ta dawo sai ta bar wancan ta sake dawowa ta yi idda da mai da jini haka haka yace in ta yi haila su uku to shikenan ta tsarkaka kenan abin da imam malik yake faɗa mana kenan fa in lam tahid fihinna itaddat thalathata ashurin fa in hadat قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض الحيض سيتفار إدى كما حيلا فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض إن وتني ترس كوشي بتي حيلا با اعتدت ثلاثة أشهر سيتي إدى دوتا أككما فإن هذا الثانية وتانا أككما إن تاساكي حيلا قبل أن تستكمل ثلاثة أشهر kafin ta cika watanni uku ɗin ce ta mai istaqbalatil haid ce ta sake kuma ɗaukar idda da haila fa in marrat biya tis'atu ashhur tis'atu ashhurin qabla an tahida in wata shida suka wuce ba ta yi haila ba itaddat thalathata ashhurin ta zamo mai idda da watanni kenan tunda haila ba ta zuwa fa in hadat as-thalitha to na ukun in ta samu haila ta zo mata kanat kad istakmalat iddatal haid to ta cika iddan haila kenan ya yi mata su uku kenan to ta gama iddan ta kenan fa in lam tahid istakmalat salata hajurin thumma halat wa li zawjiha alaiha fi zalika raj'a ta cika iddan ta kenan a wannan lokacin da ake ta kai kawo ta jira wata tara da jira wata uku ta canza daga nan ta canza daga haila zuwa wata ta canza daga mai wata zuwa mustaraba ta canza duk wa'annan baki daya wai mijinta na da yancin ya koma da ita in mutum ya saki matarsa ta yi haila uku jini uku ba da amma wannan ta samu wata wata goma sha nawa kenan ana ta kai kawo saboda ba tabbas cikin al'amarin aka ce yana da yancin ya koma da ita a lokacin sai dai in sakin za kai sakin karshe ne an fahimta wani zaujiha alaiha fi zalika arraj'atu qabla an tahilla kafin ta tsarkaka din yace mijinta na da yancin komawa da ita illa an yakuna tabbata talaqaha sai dai in sakin ya kai saki uku an fahimta imamu malik kala malikun imamu malik ya ce as-sunnatu indana annan rajula idza tallaqa mar'atahu wa lahu alaiha raj'a in mutum ya saki matarsa yana da kome a kanta fa ataddat ba'da iddataha sai cikin iddan ta fara tana cikin idda sun martaja'aha kafin ta gama iddan yana da yancin ya dawo da ita yana da iko ya dawo da ita sai ya dawo da ita da ya dawo da ita kuma bai sadu da ita sai ce ya sake ta sun mafaraka ha kabla an ya masaha ya ce ya sake ta kafin ya sadu da ita annaha la tabni ala ma maza min iddatiha ba za ta yi gini kan abin da ya wuce na iddanta ba لأن الرجعة تهدم العدة إذ رجعتك الزوجة سبو دا داوا دا يتدى إذن يا روسا وانشان إدة سبو دا مت ينا ركومي أكم ما تسا يداو دا يتشيكينا كوما يا كما دا ما تنازو نزمان كما ما تسا يتي يا داو دا يتشيكينا مغانا تاكاري أم فهمت وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة المستقبلة سيتفارى دقران دي سكيتا سيتفارى وتإدى كما دبك وقد ظلم زوجها نفسه wannan mijin ya cuci kansa wa akhta'a yayi kuskure in kanar taja'aha wala hajata lahu biha in ya dawo da ita ne kuma baya bukatar ta don ya cutar da ita yayi laifi kenan jimam malik qala malik wal amru indana anna al mar'ata idza aslamat yace yadda al'amarin yake wajen mu in mace ta musulunta wa zawjuha kafirun mijinta kuma ai da masu duka ka in aka ce in mutum ya musulunta to da ya me yake kafiri to su duka kafirai ne sai ita ta musulunta sai shi mijin yake musulunta thumma aslama sa'annan sai ka musulunci fa huwa ahqqu biha ma damat fi iddatiha shi yafi cancanta da matarsa matukan tana cikin idda bata gama idda ba fa in kadat fa in fa in in fa in qadat iddatuha fala sabila lahu alaiha in ta gama idda sa'an nan ya musulunta to ba shi da iko ya ce zai koma da ita wa in ta zawaji ha ba don ƙuda iddata ha lam ya udu zalika talakan wa inna ma fasaha wa in ta zawaji ha in ya aure ta ba don ƙuda iddata ha ba a ce in ya koma da ita ba tun da ta gama iddanta sai dai su kulla sabon aure kenan to in ya aure ta akan haka fa lam yu'addu zalika talakan ba za a ɗauki wannan saki ba ne fasahi ne shari'a ce ta kwance auren tunda ta musulunta shi bai musulunta ba shari'a ta warware auren wa inna ma fasakha minhu islam bi ghairi talaqin musulunci ne ya kwance auren ba tare da saki ba babu ma ja'a fil hakamaini babin da yazo na al hakamaini ma'ana in abu ta yi rikici ya shiga tsakanin mace da mijinta namiji da matarsa aka yi aka yi aka rasa yadda za a yi shi ne ce fab'athu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi in yurida islaha yuwaffiqu Allahu bainahuma shi a samu mutumin kirki cikin danginta hakaman min ahli wa hakaman min ahliha ba haka ba me aka ce akasa akasi sai a samu mutumin cikin danginta mutumin kirki daya shi kuma cikin dangin shi a samu mutumin kirki daya to shine sai a ce wannan ku an amince da ku shari'a ta danka abu a hannunku za ku zo ku tattauna bayan kun tattauna in kun ga cewa kashe auren shine daidai shari'a ta ba ku izinin kun kashe auren auren ya mutu in kun ga bayan kun tattara kuka a'a su ci gaba da zaman su a gyara abin in kuka yi haka shari'a ta ba ku izini haka za ku yi ba haka bane ba to shine yace fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma inda kikkiawan niyya suka zo Allah zai sa muwafaka a cikin abin da suka tattauna shi sa albarka amma in ba kikkiawan niyya me yasa aka ce hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ba ce ku ɗebo wannan guda goma wannan guda ashirin ba ma'ana duk sa'an da ake so a tattauna abu a cimma nasara ya ce kul inna ma a izukun bi wahidat an ta kumo lillahi masna wa furada sun mata tafakkaru ma bi sahibikun min jinna masna wa furada mutum biyu za a zo ko mutum ɗaya ɗaya ɗaya a'a kar a zo da hargowa wannan ya zo a zo a hadu wannan biyar wannan goma ba za a taba cimma nasara ba wannan shaidan ya zo ya ziga shi wannan kishi ya ziga shi wannan hasada ta ziga shi ko ana so ya tsoma baki a cikin al'amarin da ake bukatar mutum biyu kaɗai su su zauna amma in aka zauna mutum biyu da ni da kai duk abin da zan ga ba ni da gaskiya zan yi hakkura in janye haka kai ma amma mutum uku suna kallo na mutum uku shida suna kallon ka zan janye zai dan janye da wahala to kaga an kara rikta al'amari an fahimta qul inna ma a'izukum bi wahidatin sai aka ce me an taqumu lillahi masna wa thulatha mutum biyu mutum uku kar su shige nan in suka wuce daya biyu uku suka aka yi sama to da wahala a cimma nasara shedan zai shigo ciki kenan saboda zai iya hakura in mu biyu ne muke jayayya ga mutum ɗaya shi ne yake kallo ai ba kuma yana janye amma ga mutum biyar na bangare na ga mutum biyar bangare shi a waye zai janye da sauki ne a janye da wahala ko da kana ganin kuwa kuskure ne ba za ka yadda ba da lokacin shi ɗan ya riga ya shigo ciki kenan an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى يجي سيدنا علي يا فدا دنگني الحكمين أبو إن الله مروجي سركي فدا يجي وإن خفتم شقاق بينهما إن كنا جن سورون صاباني سكانين سو رشن فهمت الجونا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها kaga aka ce hakaman min ahlihi hakaman min ahliha shari'a ta danka hakkin hukunci a hannunsu kenan in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma in gyara suke so ba son zuciya suke so ba Allah zai musu muwafaka su gano bakin zare su gano inda gaske take su gano yadda za su gyara abin inna Allah kana aliyan khabira inna Allah kana aliman khabira Allah madaukakin sarki masani ne kuma ya san abin da ke bayyane da abin da ke buye inna ilaihima alfurqata bainahuma wal ijtima sai na ali yace ai an ba su izinin su raba su kashe auren ko su bar a ci gaba da zaman auren قال مالك وذلك حسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع haka imam malik ya ce waɗannan hakamani ɗin hukuncin da suka zantar suka yanki ya tabbata mai ka za a yi mai? eh aka ce fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ina ma'ana hakaman eh ina ma'ana hakaman eh me me fada aji wanda ba shi da son zuciya wanda an yadda da su an amince da su a unguwa in suka faɗi magana magana ta zauna an fahimta ko za a je bakin titi ne a kawo kowanne na ce ka zo kai hukunci sai ai mai zance sai an zaba sai an zaba duk shakka da kokonto shi yake kawo wannan fa duk wanda lokacin da ake zaune a cikin mutunci kowace unguwa an san wane in ya zartar da hukunci shi kenan ba ja da baya an san wane mai gaskiya ne an san wane mai mutunci ne an san wane amintacce ne shi yasa in ya zartar da hukunci shi kenan magana ta kare za ka kauye guda duk waɗanda ke ciki mai fada a ji karatun shi duk bai wuce lahallari ba amma yana girmama karatun da ya yi yana aiki da abin da ya karanta wala ta hilu lahu suhbatu fasikin wala mujazidin da ko ta ba kake sha ba zai tare ba zai yi hulɗa da kai ba ya zai karfin hali an fahimta in ya zantar in ya kulla abu ya kullu in ya kwanci abu ya kullu ba ma mai son su sa yayi jayayya da shi tare da cewa ba wai ilimi da yawa ba a'a aiki aiki aiki da abin da ka karanta to ko da bai karanta na halarin ba ya zauna da manya shi ma ya gada a wajensu dattakunta ka adab mutum kafi ya zama dattijo yana da dattaku gaskiya yake rike da shi sai ka yi riko da gaskiya da amana sai Allah ya saka maka wannan albarka an fahimta to abin da ya haifar da duk waɗannan wahalhalun da muke ciki shine rashin samun waɗannan dattakuntaka dattijantaka me yasa shekaru hamsin sittin da suka wuce duk unguwa akwai malamin da ba su yayi magana ba yana zaune ma ba za ka yi wucewa da bal za ka wasa ba sai dai ka bi bayan gida ba haka bane ba haka ake zaune kowa na da dattaku yana da mutunci yana da komansa to sai rayuwa ta zo ta tafi ana tafiya Allah ya kaddara za a zo a shiga cikin wahala sai mutane suka zo suka ga wannan rayuwar fa abinda ke faruwa shine sarakuna fa suna zaluntar talakawa kuma tabbas suna zalincin ne ko ba sa yi an yi ko ba a yi ba to da kyakkyawar niyya ko ba da kyakkyawar niyya ba bar mu kwato talakawa hannun masu mulki ba haka bane ba sai aka kwato talakawa hannun masu mulki kuma kwato su da aka yi din ba wani abu bane a an nuna musu ce mun ki ba mu yadda ba da ku talaka bi sai haka ba gaban mai mulki abin da aka koya musu kenan da aka ce an kwato su hannun masu mulki shi aka kai su hannuwa eh yanzu mu auna mu gani lokacin da masu mulki ke jan ragama da aka kwace mulkin hannun masu mulki sai aka kawo ikon hannun talakawa talaka zai zama chairman local government zai zama commissioner zai zama gwamna zai zama minista zai zama majalisa zai zama sanata zai zama komai talaka ba talaka bane ba ba talaka bane ba da ikon ya dawo hannun talakawa talaka sun sarara eh sun sarara sun fita cikin zalunci abinda za a yi a barik yini daya ya fi zaluncin da sarakuna za su yi shekara hamsin gashi nan dai duk unguwa chairman local government yana sama da sarkin ko ina ne ko sarkin wane ne kowane sarki karkashin ofishin chairman local government yake chairman local government din nan talaka ne dan talaka ne ba haka bane ba to da suka zama tun daga chairman na local government har commissioner har gwamna gwamnoni da yawa ba talaka bane ba bayan talaka bane ba ta da suka kama mulkin talaka sun ji daɗi sai dai da shi sai matarsa sai ‘ya'yansa sauran talakawa ko kowa ya je mutu oho ba su cikin majalisa ba su cikin sanatoci to da mulki ya dawo hannun da mulki ya dawo hannun talakawa talaka jin daɗi ya ko kare shan wahala yake to Allah madaukin sarki cewa ya manan sakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha da da kuka wato su hannun masu mulki azzalimai sai ku kai su inda ba za a zalunce su ba je ka je ka jefa su ina daji ka jefa su cikin halaka sai aka waye gari yanzu wane ne ke da mutunci yanzu komai ya koma bariki to sai wahalhalu suka ƙara yawa wa za a ji waye zai tsawata aji saboda sunan boko da siyasa da demokuraɗiyya wannan asunan nake guda uku da yawan kuɗi da aka samu wallahi shi ya rusa duk rayuwar da ake ciki kuma ba wanda zai kowa sai ya ɗan da kudansa ba wanda zai ji daɗi da mai azalimin da wanda ake zalunta duk wahala suke sha saboda ba yadda za a yi ka ji daɗi sai in ka yi adalci adalci din nan da shi sama da kasa suka tsaya an fahimta yasa kada ka ga wai kana da mulki zaka zalunci bayan Allah kana tara ma kanka wahalhalu ne kana sa kanka cikin azaba ne ba wani jin daɗi kake ji ba ka fada tsakaninka da Allah in ka je kana iya bacci ba tare da ka sha maganin bacci ba to me ya hana ba yadda za a yi kai zalunci Allah ya kyale ka zuciyarka ta yi haske ka samu sanyin rai ka kwanta ka yi bacci lafiya wallahi tallahi ba zai yi ba ma min mauludin illa wa yuladu ala alfitra aka ala alfitra fitra ita ce ma'auni a jikin dan adam har dabbobi duk sa'an da kaje kai abin da ba daidai ba ko kowa bai ganka ba kai da kanka sai kana jin kunya kana in kaje kwanta sai ka kasa bacci a cikin kasan turai wani hotel a kan gadon aka zana in gadon nan fa ba shi da laifi in ka kasa bacci a ciki laifinka ne ba laifin gadon nan ba ne ma'ana duk sa'ad da kai abin da ba daidai ban ka zo kwanta wallahi ba za ka yi bacci ba duk sa'an da kai abin alheri wallahi sai ka ji daɗi a ranka ka ji sanyi ka samu kwanciyar hankali haka Allah ya halicci halittarsa mun ba da misali mage in ta zo ka ba ta abinci sai ta tsaya gaban ka ta ci amma ta saci nama sai ta gudu saboda mai ta san ta ba daidai ba ne ta yi laifi ya san ya yi laifi to haka al'amari yake yasa wannan matsaloli duk wallahi tallahi wahalhalu muke kara shi wahalhalu muke babu unguwan da za ce ga dattijon ya fada shi kenan ya fada an rena kowa kowa ba shi da dattaku ba shi da shi kenan wannan zama kara zube kenan kuma kowa sai ya ɗanɗana kudansa kuma kowa zai je tarar da abin da ya tara makarsa a wajen Allah babu yaminin rajuli bi talaki ma lam yanka babin da ya zo mutum ya yi rantsuwa ya saki matan da bai aure ta ba in na auri wacce ta saku قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب يجي سيدنا عمر يجي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار wannan manya-manyan malamai duk sun ce kanu ya kuluna suna fada iza halafar rajulu bi talaqil mar'ati qabla an yankihaha thumma asima da ya rantsuwa akan ba zan yi kaza ba nayi kaza matan da zan aura na tasab sai karya rantsuwa inna zalika lazimun lahu idza nakahaha in ya aure ta taso an fahimta inna zalika lazimun lahu idza nakaha wa bihi qala jama'atun akharuna wa huwa al-mashhur inda an malik mazhabin malik kenan da ya shahara wa qala al-jumhur jumhur malamai suka ce wa ahmad wa shafi'i wa malik fi riwaya da imamu malik a cikin wata riwaya fi riwayati bin wahabin wal mahzumi suka ce la yaqau sakin bai ba wa qala abu hanifa wa ashabuhu yaqau mutlakan wal mas'alatu min al khilafiyat al shahira aka ce mas'alan sabani ne malamai suka samu dama duk wayannan mas'aloli ijtihadiyya ne na malamai قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول في من قال yace imam malik yace ya ji abdullahi da masudi yana fadar cewa duk wanda yace kullum ra'atin ankihuha fa hiya taliqun dimmatin da na aura ta sa innahu idza lam yusammi idza lam yusammi qabilatan aw imra'atan bi ainiha fala shay'a alayhi sai dai yace duk macin da zan aura a unguwa kaza ko a kabilar kaza ko ya faɗi sunanta to suka ce in ya aure ta tasau hala malikun fin rajul ya kulu limra'atihi imamu malik ya ce in mutum ya faɗa wa matarsa anti talak ke kin saku wa kullu imra'atin ankihuha fa hiya talik duk macin da na aura kuma ta saku wa maluhu sadaqatu in lam yaf'al kaza wa kaza yace in ban yi kaza da kaza ba dukiyata na ba da ita sadaka ta zama sadaka in ban yi kaza da kaza ba kekinsa ko kuma duk mace da na aura ta sa fa hanisa sai karya rantsuwar kala imam malik yace amma nisa'uhu fatalakum kama kala matansa sun saku kamar yadda ya faɗa wa ma qawluhu kullu imra'atin ankihuha wa hiya taliqun amma cewa da duk mace da na aura ita ma ta saku fa innahu lam yusammi imra'atan bi ainiha ai bai ambaci sunan wata mata ko wata kabila ko ta unguwa ba au kabilatan au ardan au nawa haza fa laysa yalzamuhu zalika wannan bata saku ban yazo ya aure ta daga baya wal yatazawwaj ma sha'a to ina matsayin dukiyar safa da yace wa amma maluhu falyatasaddaq bi thuluthihi sai raba dukiyar uku ce doki ɗaya ba da sadaka sauran shi kenan an fahimta babul ajalin da zila ya masu mura'atu babin da ya zo na mutum ya yi aure sai ya kasa saduwa bai sadu da matarsa ba to yaya za a yanke masa lokaci ne ko kuwa za a kashe auren ne ko yaya za a yi قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول سعيد بن المسيب ينافذر شوى من تزوج امرأة فلم يستطيع أن يمسها دون دي أورمتي سيكاس سادوا دئتا فإنه يضرب له أجل سنة sai a yanke mishi shekara ka je ka nemi magani an baka wata goma sha biyu ka je ka nemi magani fa to in kuma da ya aure ta ya sadu da ita sa'annan kuma daga baya zo saduwar ba ta yiwa saboda wani abin wa illa furika bainahuma sai a a raba tsakanin sun an bashi an bashi shekara ya je ya nemi magani in ya zo ya sadu da ita shikenan in kuma bai samu magani ba ko bai zo ya sadu da ita ba ya ce to shekara ta cika shi a raba tsakanin su a kashe auren قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب mata yudrabu lahul ajal yace yaushe za a yanka masa lokacin tun daga lokacin da ya aure ta ya kasa ko kuwa lokacin da ta daga al'amari ta kawo wajen alkali amin yawmi yabni biha am min yawmi turafi'uhu ila sultan sai yace a fa qala bal min yawmi turafi'uhu ila sultan daga ran da ta kai kara wajen alkali daga ran nan za a yanka mata shekara ɗaya don aka ce za a yanka shekara a lokacin da watakila sai da ta shekara ma ta zo ta kawo kara kenan ko qala maliku imam malik yace wannan wanda ya aure mace ne kasu saduwa da ita to wanda ya sadu da ita daga baya kuma saduwar abin yake yiwuwa fa fa amma allazi qad massa imra'atahu thumma atarada anha amma wanda ya sadu da matarsa sa'an nan daga baya kawo da kai ya juya mata baya abin yake yiwuwa ko menene ko menene dai فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما إمام مالك يتي banji an ce a raba auren ba banji kuma an ce a yanka masa shekara ya je ya nemi magani ba tunda matsalarsa ba rashin magani ba ne tunda da ya aure ta ya sadu da ita daga baya kuma ne ya zo kuma saduwar ta to me ya faru me ya faru in za su iya shirya su yi zaman su shi su shirya su yi zaman su an fahimta babu jami'in talaq aka ce kafe nawa za a tashi jami'ut talaq kenan ko قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب انه قال يتي بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من سقيف يتي ناس samu labari manzon Allah ya faɗa mu wani mutum cikin bani saqif aslama wa indahu ashru niswa yana da mata goma sai musulunta hina aslama thaqafi sai manzo Allah ce masa amsik minhunna arba'an wa farik sa'irahunna ka zabi guda hudu ka rike su sauran shidan ka sake su in ya zo sai ya zabi guda hudu ya zabe su sauran sun sako to da aka fada masa haka kafin ya zabi guda hudun sai fadi ya mutu ya za a yi ya za a yi da gadon shi hudu za su gaje shi ko goma eh hai wannan ba wajen ƙuri'a ba ne wai sai a yi ƙuri'a babu nassi da ya ce sai mata hudu kadai za su ci dumuni fa wayannan matarsa ne duka kafin ya zabi guda hudu ɗin sai ya mutu wacce kuri'a za ta fitar da wani a cikinsu jin matarsa ne wacce kuri'a ta fitar mai yi wanda an ba shi da ya zaba ita zai zaba ya rike ya za a yi goma za su ci gadon sumuni ko hudu su duka za su ci gadon matsalatul musharraka za su sharaka kenan su duka za su yi musharaka su raba gadon tunda waye za ta yi da ce ita ba matarsa bace ba waye wace ce za ta yi da ba ce kuri'a ta fitar da ita mijina bai fitar da ni ba sai ƙuri'a ta zo ta fitar da ni wace irin ƙuri'a ke nan eh ai ba ko ina ai ba komai ake ma ƙuri'a ai wannan ba matsalar kuri'a bane mana a ce za a kuri'a guda hudun su ce a ya za a yi wannan kuri'a ma tukunna ai mun gama mun gama mas'alar wanda yake قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب وعمير بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول أي امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين دمة دمجن تسكي تسكي أيقو بيو ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره سيبر تهر سركي تي أوري فيموت عنها أو يطلقها ودي أوريتا يموت كويسكيتا ثم ينكحها زوجها الأول وأن مجنت نفاري شي ساكي داو ويا أوريتا فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها مالكية كينكم قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيه أليس كذلك وبه قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة لأن الزواج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث أو جنس أو ربيو بيروسا سكن دايكي كسد أكبا دايكي أكو يا روسي كينا لأنه لا يمنع رجوعها للأول قبله وقال أبو حنيفة وبعض الصحابة وقال أبو حنيفة وبعض الصحابة والتابعين يهدم الثاني ما دون الثلاثة كما يهدم الثلاثة yace in auren ya rusa saki uku ya shafe babu su saki ɗaya da biyu ai ya fi saukin shafe ba da shisa ta dawo fresh kenan ku ta dawo zero kenan ku fa idza adat al-awwal kanat ma'ahu ala ismatin kamila wannan zunzurut mazhabin maliki ake karantawa amma mas'alar wata mas'alar almajirai imam maliki da kansu ga suna ta jayayya su ce kaza su ce kaza su ce kaza قال وحدثني عن مالك عن ثابت بن الآنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدع فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته سيكراني سينزو فدخلت عليه سينشقو ديكراني سينزو ثم يفارو فإذا سيات موضوعة وإذا قيدان من حديد سيقى بلالا sa'an nan kuma da tirakin ɗaure mutum da abubuwa da inda za a ɗaure mutum sai ga sunan wa abdani sa'an nan kuma da bayi guda biyu lahu kan ajlasa huma ya zaunar da su mana zai musu tilas in ba ku sake su ba kunga za a zane ku za a ɗaure ku ba zama tilas ba kenan faƙala ɓallika وإلا والذي يهلف به فعلت بك كذا كذا كسكيتا إن بهك با نارنسي دا وند أكي رنسوا دا شي دا أكي رنسوا الله زنزاني كزن أولي كزي ما عذابا قال فقلت هي الطلاق ألفا ناس كيتا سو دبو ناس كيتا سو دبو دا ونا عذابا قال فخرجت من عنده تسيتاش يتفي فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني sai kama hanya hanyar maka sai samu abdullahi umar ya ce gashi nan ubangidana ya tilasta ni na saki matata fataghayyaza abdullahi wa qala laysa zalika bi talaqi yace auren ka bai mutu ba matar ka nan daren dakan wa innaha lam tahrum alayka farji ila ahlik ba ta haramta a gare ka ba ka koma ka dauki matar ka kala falam tukrirni nafsi ya ce na ji fata wadda ta yi min daidai amma hankali na bai kwanta ba hatta a taito abdullahi bin zubair sai da na je makka na samu abdullahi bin zubair shine sarki amir wa huwa yawma idan bi makkata amirun alaiha fa akhbartuhu billazi kana min sha'ani sai na bashi labari ce gashi ya tilasta ni in ban sake ta ba zan zai dake ni zai zane ni zai daure ni zai min azaba sai na ce na sake ta wa billazi qala li abdullahi ibn umar sai nace amma na tambaya abdullahi dan umar yace aure bai mutu ba duk wanda aka tilasta shi saki matarsa bata saku ba ba mas'alar da ta jawo imam malik mas'ala kenan ba amma ta qala wa qala li abdullahi ibn zubair shi abdullahi dan zubair shi ma yace lam tahrum alayka farji ila ahlika matarka bata auren bai mutu ba ka koma ka dauki iyalanka وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري سيرو تامين تكدا يا بار نجي كما wannan وهو أمير بالمدينة wannan shine sar أمير المدينة يبا تكدا يا ce jin bashi matata tana nan يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي yace ladabtar da wannan da ya tilasta wani ya saki matarsa din sannan kuma ya dawo min da matata qala faqadimtu almadinata yace sai na dawo madina فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر sai safiya matar abdullahi dan umar dama abdullahi dan umar ba shi ba da fatawa ba ya ce akwai aure ba sai ta shirya min matata ta dawo a hannuna hatta adkhalata alayya bi ilmi abdullahi bin umar hatta shigo min da ita da sanin abdullahi dan umar dama ya ba da fatawa to me zai ce kuma sai ya murna kenan ko thumma da autu abdullahi bin umar yawma ursi li walimati faja'ani mana duk wanda aka tilasta shi ya saki matarsa auren bai mutu ba to ya tilasta wan yake kenan eh ya danganta ko lokaci ya cika ko eh eh akwai bayani akwai kuma yan kura akwai yan wanda kafin su kai magarba ta kama su gumbuku to wani mazhabi aka zaba in ya sake ta ɗaya ko biyu in ta je ta yi aure ta dawo wannan sakin ya rushe ta koma sabuwa mazhabin abu hanifa da wasu sahabbai ko ko a'a wannan sakin na nan a mazhabin malikiya wa'yansu malikiya ne اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم